الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sace ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tauhidi a cikin littafinmu mai albarka littafin kitabu tauhid wallafar babban malami na musulunci shekul islam mujaddiduddin muhammad ibn abdulwahab ibn suleiman at-tamimi rahmatullahi alaihi a cikin karatunmu na kitabu tauhid a cikin masallacinmu mai albarka masjidu tauhid a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala muna cikin babe wanda yake bayani dangane da abin da ya zo shi a cikin alkur'ani da kuma sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda yake bayyana mana sababin kafirtar 'ya'yan annaba adam alaihi salatu wassalam da kuma sababin barinsu addininsu shine huce gona da iri cikin bayin Allah waɗanda suke nagari mun karanta ayar da malam ya shigo mana da ita a cikin baban da hadithin da malam ya shigo da shi mun karanta waɗansu daga cikin masail na wannan babi mun kwana akan matsala ta biyar wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga farkon mas'ala ta shida na'am bismillahir rahmanir rahim as-sadisatu tafsirul ayati min suratil wahyi as-sabi'atu jibillatul adami fi kawnil haqi yanqusu fi qalbihi wal batil yazidu الثامنة فيه شاهد الإمام إلى عن السلف أن البدع سبب الكفر التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه نعم السادسة مسألة الشدة أتكون wannan babi abinda zamu iya fahimta tafsirul ayati allati fi surati nuh tafsirin ayar da take cikin suratu nuh fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yace wa qalu la tadharunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا wanda tafsirinta ya gabata a cikin wato karatunmu wanda ya gabata as-sabi'a mas'ala ta bakwai a cikin wannan babi ma'rifatu jibillatil adami fi kaunil haqqi yanqusu fi qalbihi wal batili yazidu wato sanin yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta ɗan Adam, abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci ɗabi'ar ɗan Adam a kan shi, na kasancewar gaskiya yana tawaya a cikin zuciyar shi, kuma ƙarya tana daɗuwa tana haɓaka. Lokacin da bawan Allah musulmi ya cuɗanya da mutane waɗanda suke miyagu, to a kullum wato abin da yake ɗauke da shi na hasken alkur'ani da hasken sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato zai dinga dirshashewa ne saboda cuɗanya da ya yi da alkurana usu bakai waɗanda suke munana athamina matsala ta takwas inna fiha shahidan limanu qila an ba'd salaf wato haƙiƙa a cikin wannan ayar da take cikin suratu nuhin wato akwai shahid abin da yake shaida a fili karara ga abin da aka ciro shi daga shashe daga cikin magabata na ƙwarai annal bid'ata sababul lil kufur wato haƙiƙa bid'a tana ɗaya daga cikin sabubban da suke sadar da mutum zuwa ga kafirci idan ya zamanto mutum ya zamanto yana aikata bid'a to wannan bid'a za ta iya bayar da shi zuwa ga fada kafirci saboda bid'a kamar yadda ya tabbata cikin al-mu'jam at-tabarani hadithin Anas bin Malik wanda al-Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta shi wanda Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna Allah hajaba taubata an sahibi kulli bid'ati ubangiji subhanahu wata'ala ya sha makance tuba ga ma'abucin kowace bid'a saboda shi mai aikata bid'a a lokacin da yake aikata bid'a abin da yake zato abin da yake tsammani yana aikata wata ibada ce wanda Allah subhanahu wata'ala yake so a aikata yana aikata wani aiki ne wanda yana nuni akan cewa wannan aikin zai kara mai kusanci da matsayi a wajen Allah wanda barin shi wannan aikin illa man rahima rabbuka kamar magana akan wannan aikin akan cewa bai dace ba ya ci karo da koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallama to za ku yi ta rikici da shi sai ya zamanto wannan kudirin nashi sai ya zamanto ya janyo mai babbar matsala saboda kamar yana nuni akan cewa akwai wani abu ga wannan abun na kirki ne amma ma'aiki bai yi bayanin shi ba wanda kuma haka a addini laifi ne wanda yake mai girma ya tabbata cikin hadisi na bukhari da muslim hadisi na na aisha radiyallahu anha musruq ibn al-ajda lokacin da yi wa na aisha radiyallahu anha tambaya game da waɗansu abubuwa ce da ita nace ya aisha ya ummul mu'minin hal ra'a muhammadun sallallahu alaihi wasallama rabbahu faƙalat laƙad ɗaffar sha'ari min makult aina anta min thalathin man haddasa ka hunna faƙad kada ba wali musulmin fi riwayatin faƙad a'azama alallahi shirya walahuma man haddasa ka anna muhammadin sallallahu alaihi wasallama ra'a rabbahu faƙad kada ba wali musulmin fi riwayatin faƙad a'azama alallahi shirya ولمسلم في رواية قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني ألم يقل الله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أره في الصورة التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منحبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض ولهما ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير هل يزوى فتاة تتشي ومن حدثك أنه كتم فقر كذب ولمسلم في رواية قالت ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحب أن تخشى وتكاغم بدأ yana tuhumar ma'aiki ya boye wani abu wannan ibadar da yake ganin cewa ibada ce mai kyau a tubarau ɗin shi wanda yake mai tsatsa gani yake ma'aiki ya ɓoye wani abu mun gane da kyau wa annaha ahabbu ila iblisa min al ma'siyati wato haƙiƙa bid'a ita ce mafi soyuwa a wajen iblis sama da saban Allah wato saban Allah din yanda yake da muni bawan Allah musulmi lokacin da yake aikata sabo ana yin ɗigo baki a cikin zuciyar shi idan ya tuba ka nemi gafarar Allah sai ya zamanto an wanke wannan ɗigo baki idan bai tuba ba za a dinga yin ɗigo baki duk lokacin da ya aikata sabo har ya zamanto zuciyar shi ta mamaye da wannan bakin to duk yanda yake da muni saban Allah to bid'a ta fi soyuwa a wajen iblis sama da sabo dan me a ce li annal ma'asiyata yutabu minha saboda saban Allah ana samun da yawa daga cikin bayin Allah wanda an san su da waɗansu mu'amalat waɗanda suke haramu ne daga ƙarshe Allah ta'ala ya yi musu gamnakatar su tuba daga aikata wannan aiki ana samu da yawa arnawa waɗanda ba musulmai ba su shigo musulunci da yawa waɗanda suke aikata kaza suke aikata kaza waɗanda suka ci karo da addini su tuba su shiga wato su shiga cikin layin bayin Allah na gari amma wal bid'ata la yutabu minha bid'a ba a tuba daga aikata ta saboda shi mai aikata ta gani yake ibada ce gani yake ma wanda baya aikata wannan bid'ar ba musulmi bane cikakke aslan ma shi din ba musayin annabi bane shi kuma iya abin da za ka yi ko addini na musulunci addini ne wanda yake da baibaye da alkur'ani da sunna akan fahimta ta magabata na ƙurai ni ko kai ko shi ko waɗansu ba wani abu da za mu shigo da shi a cikin addini wanda ba shi da gurbin zama a alkur'ani ba shi da gurbin zama a cikin sunna ta ma'aiki kuma mu ce mu ajiye shi dole a cikin addini am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah walau la kalimatul fasli la qudiya bainahum at-tasi'a mas'ala ta tara ma'rifatu ash-shaytani bima taqulu ilayhi albid'atu walau hasuna qasdul fa'il wato sanin shedan yanda shedan yake da masaniya 100 bisa 100 akan abin da bid'a take komawa zuwa gare shi abin da bid'a take komawa zuwa gare shi na fitarwa daga musulunci wannan walau hasuna qasdul fa'ili koda niyyar mai aikata wannan bid'a din ta yi kyau saboda duk wani wanda zai aikata bid'a ko karka yi tunanin cewa zai aikata ta ne da niyya wanda take mummuna zai aikata ta ne da wata niyya wanda take mai kyau wanda in za a maka bayanin wannan niyya din zaka ce lalle niyya ce mai kyau to amma kuma kyakkyawar niyya ba ta tserar da aiki sai in ya zama to ya dace da koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun gane da kyau saboda su waɗannan mutane na annabi nuhu alaihi salatu wassalam lokacin da waɗannan mutane guda biyar na gari da suka rasu dalilin da yasa suka yi butumbutuminsu niyyarsu kyakkyawa ce ko ta idan suka gansu za su dinga tunatar da su Allah za su dinga samun nishadi da karshashi wajen ibadar Allah to da aka ɗauki lokaci mai tsawo sai zamanto wanda suka biyo bayansu su kuma kyakkyawar niyyar nan su maida ta mummuna mun gane sai zamanto bid'an nan ta haifar da shirka mai girma daga baya al'ashiratu matsala ta goma ma'arifatul ƙa'idatul kulliyati wato sanin ƙa'ida wanda take gamammiya ƙa'ida wanda take kacokan wanda a kowane ɓangare wahiyan nahayu anil guluwi wato ƙa'idar wanda take gamammiya ita ce hani anil guluwi dangane da huce gona da iri a cikin komai kowane abu ne to addini na musulunci ya yi maka hani game da ka wuce gona da iri Allah ta'ala ce wa kulu wa shirabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifina a ci da sha Allah ce ku ci ku sha amma kada ku wuce gona da iri kada ku yi almubazzaranci dan Allah subhanahu wa ta'ala baya son masu wuce gona da iri a cikin al'amuransu wallazina idza anfaqu lam yusrifu walam ya ƙuturu wa kana bayyana zalika tsawama mun gane da kyau to wannan ƙa'ida ce wanda take gamammiya a komai da komai wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabili wa la tubazzir tabziran innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin al-hadiyata na'am الحادية عشرة مضرة الكوفي على القبر لأجل عمل صالح الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها الثالثة عشرة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها الرابعة عشرة وهي أعجب العجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفته ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم كون الله وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتق- حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة to shikenan wa ma'rifatu ma yaqulu ilaihi da kuma sanin abinda wato wuce gona da iri a cikin addini yake komawa zuwa gare shi alhadiyata ashara mas'ala ta 11 a cikin wannan babe madarratul uqufi ala alqabri li ajali amalin salihin wato cutar da kufa akan kabari saboda yin aiki na gari mun gane da kyau saboda su waɗannan mutanen na annabi nu alayhi salatu wassalam na garin nan da suka mutu bayin Allah na gari cikin mutanen na annabi nu wanda su himmarsu da kwazansu bai kai ya waɗancan in ba su ne suka bada fikirar suka zo da fikirar a yi butum-butumin waɗannan mutanen idan an gansu saboda za a dinga tuna Allah subhanahu wa ta'ala za a dinga bauta wa Allah to ganin butumbutumansu sai ya zama to in aka gani a nan ana aiki na gari to cutar dukufa akan kabari saboda yin wani aiki na gari wannan ba wai ka yi wa wannan kabarin ba ko mai kabarin yin aiki na gari ba kai ka je kai wata addu'a da niyyar Allah ya amsa maka a wannan gurin wannan yana da matsala to ina kuma ga wanda shi wanda yake cikin kabarin ne zaka je ka roka kaga min babi aula athaniyata asharata mas'ala ta goma sha biyu ma'rifatun nahyi anit tamathil wato sani sanin hani karara wanda yazo daga shari'a ta musulunci dangane da yin butumbutumi wato butumbutumi musamman na mutane na gari kamar yadda hadisin na na Aisha da abdullahi dan abbas wanda zai bayyana mana a cikin babi na gaba wato shine ɗaya daga cikin sabubba waɗanda magabata waɗanda suke al'ummar da suke kafinmu suka riga inna ula'ika idza mata fihim ar-rajulu salihu banau ala qabrihi masjidan fasawwaru wasawwaru fi tilka suwar wal hikmatu fi wal hikmatu fi izalatiha da kuma sanin wato hikima cikin kawar da wannan butun butumi din الثالثة عشرة مسألة تقوم شاؤك معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها وتوسن جرما شأن wannan kissa din wannan kissa ta mutanen Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam wato a san girman wannan kissa lamarin wannan kissa da kuma tsananin bukatuwa zuwa gareta tare da rafkanuwa da ita da muka yi ma'al ghaflati anha wato za mu ga cewa a yanzu suratu nuhin muna ta yawan maimaita ta dare da rana safiya da maraice a makarantunmu a wajen sallah da cikin sallah muna ta karanta ta ana fassara mana ita a guraren tafasir da dama muna ɗakowa tafasir na malamai muna ta karanta su amma kuma ba ma tsayawa mu yi tsokaci lokacin da muke karanta su muga cewa wannan fadar Allah ta'ala da ya ce wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an da kuma maganganu na malamai akan waɗannan suwa ne ne waddu suwa ne ne suwa wane ne yaguth wane ne yauq wane ne nasr wanda dukkanin su mutane ne na gari wanda kuma ta dalilin wannan al'umma ta halaka saboda sun rike su a matsayin su ne iyayen giji ababen bautawa har hakan din ya kai ga a cikin larabawa ƙuraishawa an samu waɗannan gumakan guda biyar a wajensu shi ne anan ya ce wa shiddatul hajati ilaiha da tsananin bukata zuwa ga sanin girman sha'anin wannan kissa ɗin tare da kuma yadda muka rafkana game da karanta ta da kuma fahimtata da tsayayin aiki da ita الرابعة عشرة مسألة تقوم شاهد وهي أعجب الأجب wato ita ce mafi girman abin mamaki cikin abubuwan mamakai shine qira'atuhum iyyaha ai ahlul bid'i ma'abuta bid'o'i yanda suke karanta wannan kissa ta cikin suratu nuh fi kutubit tafsir a cikin littattafai na tafsiri irin su karanta cikin aljami'u li ahkamil qur'ani na qurtubi jami'ul bayani na tabari ibn kathir tafsirul qur'ani alazim babu ta'wil al-bahr al-muhit at-tafsir al-kabir gasanan tafsirai da yawa suna karanta su a cikin littattafai na tafsiri wal hadisi da kuma littattafai na sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sannan kuma wa ma'rifatuhum bi ma'anar kalami da kuma yanda suka san ma'anar zancen da wannan ayar ta kunsa amma kuma duk da haka ba sa yin aiki da abu wa kaunul lahi hala bainahum wa baina qulubihim da kuma kasancewar ubangiji subhanahu wata'ala ya sa katangar ƙarhe tsakankanin su da fahimtar waɗannan nassosi waɗanda suke cikin suratu nuhin da zukatansu ya sa katangar ƙarhe ba sa fahimtar waɗannan nassosi da mahanga wanda take da malamai na gari ba sa fahimtarsa da tubarau na magabata na ƙwarai hatta a taɗadu wato haddai su waɗannan alubidai ɗin suka ƙudurce a zuciyarsu an na fila ƙaumi nuhin haƙiƙa aikin mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam wanda suka yi na kera butumbutuman waɗannan mutanen na gari guda biyar huwa afdalul ibadati wato shine mafificin ibada cikin ibadodi ma ba wai ibada bace ta ƙasa ƙasa tana cikin ajin alajikanmu wa taqadu annama nahallahu wa rasuluhu anhu suka kudirce wannan abin da haƙiƙa abin da Allah subhanahu wa ta'ala da manzon shi sallallahu alaihi wasallama suka yi hani game da aikata shi shine hada bautar wani da Allah ko hada bautar wani da Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ja kunni akan aikatawa a alqur'ani ba a guri ɗaya ba ba a guri biyu ba ba a guri uku ba a gurare da dama fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa man yad'u ma Allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi gurare da yawa Allah ya hana su ilan nabiyyu aw sa'alatun nabiyya sallallahu alayhi wa sallama ayyu dhanbi inda Allahi akbar qala anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka qultu inna dhalika la'azim man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nara wa man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-janna ma min 'abdin qala la ilaha illa Allah thumma mata 'ala dhalika illa dakhala al-janna qultu wa in zana wa in sarq ila akhir al-hadith wa hunaka ahadithun kathira tubayyinu khatara ash-shirki billahi ato akwai hadisai da yawa waɗanda suke bayyana hadarin hada botar wani da Allah dan haka Allah da manzo sallallahu alaihi wasallama sun yi hani game da shirka ko? To kuma sai suke kudircewa abinda wannan ɗin shirka ne kuma suke ganin ibada ne. Wanda wannan ɗin huwal kufrul mubihu liddami wal mali wanda shine kafirci a fili karara wanda yake halitta zubar da jinin mai wannan aƙidar yake halitta kwacewa dukiyar mai wannan aƙida. Mun gane da kyau? saboda suna kudircewa aikin da mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wassalamu suka yi aiki ne wanda yake mai kyau wanda kuma hakan din bid'a ce wanda addat ila shirki billahi al-khamisata ashara mas'ala ta goma sha biyar at-tasrihu bi annahum lam yuridu illa shafa'ata bayyanawa a fili karara cewa hakika su waɗannan mutane na gari wanda aka yi butumbutuminsu to waɗanda suka yi butumbutumin waɗannan mutane na garin musu yi nufin komai ba illa shafa'a face dai neman alfarma face dai ceton waɗannan mutanen na garin face dai neman ceto a wajen su waɗannan mutane na garin to za mu ga lokacin da suka yi saboda suna so ne a gudu tare a tsira tare dalilin da yasa suka yi butumbutuminsu shine dan daga sun gansu za su dinga tunatar da su zuwa game zuwa ga Allah fa shirru ila Allah inni lakum minhu nadirun mubin gani da wani ya isha wani wa'azi to su dalilin wannan ne suka yi haka to amma daga karshe sai bayar zuwa ga cewa waɗanda suka biyo bayan su shedan ya kawata musu a zuciyarsu cewa waɗannan iyayenku da kowa ga sun gama da duniya lahiya shine bautawa waɗannan gumakan suka yi in kuna so kuma ku gama da duniya lahiya ku samu matsayi irin nasu shine ku bauta musu shikenan sai suka bauta musu na'am السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا صورا أرادوا ذلك السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تؤذوني كما أقرت النصارى ابن مريم وصلوات الله وسلامه عليه بلغ البلاغ المبين الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين التاسعة عشر التصريح بأنها لم تعبد حتى نسير العلم ففي ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء na'am as-sadisata ashara mas'ala ta goma sha shida a cikin wannan babi zannuhum annal ulama'a wato zaton su waɗannan mushrikai waɗanda suka haɗa botar wani da Allah cewa haƙiƙa malamai allazina sawwaru suwara waɗanda suka ƙera butum-butumai na waɗannan mutanen nagari cikin mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wassalam aradu zalika wato sun yi nufin hakanan ɗin sun yi nufin neman ceto a wajen waɗannan gumakan waɗannan butum-butumai da suka yi sun yi tsammanin haka wanda shi kuma wannan wato zato ne wanda yake mummuna asabi'ata ashara mas'ala ta goma sha bakwai albayanul azim wato bayani mai girma cikin faɗar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ya ce la tuɗuruni kama aɗuratin nasara bana maryama kada ku fi zuzuta ni kada ku wuce gona da iri cikin ambatona cikin girmama ni cikin yabona kamar yadda kiristoti suka wuce gona da iri wajen yaban annabi isa alaihi salatu wasalamu ɗan na maryam saboda kiristoti sun kuzuzuta annabi isa sun ba shi matsayin da allah subhanahu wa ta'ala bai ba shi ba saboda cikin kiristoti akwai waɗanda suka ce annabi isa allah ne allah ce laƙar kafarar ladina ƙalu inna allaha huwal masihu ibn maryam cikin kiristoti akwai waɗanda suke da aƙidar cewa annabi isa ɗaya ne daga cikin alloli guda uku ɗaya ne daga cikinsu laƙar kafarar ladina ƙalu inna allaha thalithu thalathatin sannan kuma cikin kiristoti akwai waɗanda suke ganin cewa annabi isa ɗa ne na Allah shi ba Allah ba ne ba ɗaya ba ne daga cikin alloli guda uku amma shi ɗan Allah ne saboda nana maryam ita ce mahaifiyar shi to nana maryam matar Allah ce sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qalat yahudu uzairu ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah zalika qawluhum bi afwahihim يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفقون wato waɗannan guda ukun dukkaninsu sun baiwa annabi isa alaihi salatu wassalamu matsayin da allah tabaraka wa ta'ala bai bashi ba da amad da atuhun nasara fi nabiyihim wa hukum bima shi'ta madahan fihi wa hatakim awwa fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wato tsere-tseren allah da aminci su ƙara tabbata akan annabi isa alaihi salatu wassalamu ballagal balagal mubina wato ya isar da sako wanda yake mabayyani ya isar da sakon Allah ga al'ummar shi kiristoti hakanan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shi ma ya isar da sakon Allah yanda ya faɗa a cikin hadisi na bukhari da muslim hadisin ubada ibn samit zala ce man shahida Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وللبخاري ورسوله ولمسلم وابن أمته ولهما وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وفي رواية أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة شاء وكذا wato ya isar da sako wanda yake mabayani ma alar rasuli illa al balagu والله يعلم ما تبدون وما تكتمون الثامنة عشرة مسألة تقوم شاتقص أتكين ونن بابي نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين wato tsantsanta nasihar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi mana da cewar waɗanda suka huce gona da iri sun hallaka hadithin abdullahi ɗan mas'ud wanda yana cikin sai musulun Allah ce halakar mutanaddi'un waɗanda suka huce gona da iri masu zulfafawa masu tsanantawa masu matsewa lamba sun hallaka duk wanda zai matse lamba a cikin addini na musulunci tunda a garinsu yana cewa da masallacin wane da na wane da na wane su ne na ahlus sunna wataran sai ya cire na wane ce kai wane shi ma ba ahlus sunna bane masallacin shi din yan bid'a sun yawa ana nan ana nan ya ce kai na wani ma'in bida sun yawa daga ƙarshe nashin ma da yake tuciyar masallacin alus suna ne sai ya ce sahu na biyu da na uku dukkansu yan bida ne sahu na ɗaya ne alus suna wata ran ana nan ana nan kaje yana kai sahun na faru ma ɓangaren hagu duk yan bida sun fi yawa ana ahalul yamini su ne yan sunna wata ran sai ya ce kai a cikin yan unguwarsu ma gabaki ɗaya shi kadai ne ahalus sunna sai ya zamanto ya caccaki wancan ahalus sunna din tun daga farko har ƙarshe ya ruguje shi ya samu wancan ya caccake shi tun daga farko har ƙarshe ya ruguje shi sai ya zamanto ba shi da wani aiki in banda caccakar malamai magabata to wannan huce gona da iri kenan zala ce inna dina yusrun walan yashadda dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa shay'in min ad-durja wato abin da ya shafi harkar addini na musulunci kada ka kwasa da karfi wannan alwasdiyya din ka kasance akan ta a kullum la takun mufridan kadhalika la takun mufarridan kada ka zama mai sakaci a addini kai wa addini rukun sakar sakainar kashi kamar yadda kuma kada ka huce gona da iri wajen addini din dan mutum ya zurfafa ya zama to ya yi guluwi ya wuce gona da iri sai ya ga cewa ya aikata abubuwan da ma ba su da ma muhimmanci a cikin addini na musulunci at-tasi'ata ashara mas'ala ta goma sha tara a cikin wannan babi at-tasrihu bi annaha lam tu'bad hatta nusiya al-ilm wato bayyanawa a fili karara cewa hakika su waɗannan butumbutumai na magabatan nan na ƙwarai guda biyar da aka buga su ba bauta musu ba har sai da aka manta ilimi fafiya bayanu ma'arifati qadari wujudihi wa madarrati faqadihi to a cikin wannan kissa ta waɗannan mutanen guda biyar na magabata na ƙwarai akwai bayani dangane da sanin wato girman samun ilimi a cikin al'umma. Ilimi fitila ne, wanda da shi ne za a gano halak da haram, da shi ne za a gano kyakkyawa daga mummuna, da shi ne za a gano gaba da baya, da shi ne za a gano sama da ƙasa. Amma in ya zamanto bawa a cikin duhu yake na jahilci, ya fada cikin kwari na bata, sai ga cewa ta hayyarat alaihi al'umur. Al'amurra ga baki ɗaya sun ɗimo ta a gare shi. mun gane da kyau ɗaya da manto khuliba alaihi al'amuru an cuɗa mai an cuɗanya mai al'amari wa madarrati faqadihi da kuma cutar rashin ilimi ilimi rashin sa cuta ce wanda take mai girma a kullum cikin al'umma idan ana samun al'ulama'u to wannan al'umma sa ta haya bi idnillah amma in ya zamanto al'ulama'u fuqidu ko kuma akwai su amma a matsayin babu su suke akwai lokacin da zai zama to ga malami amma kuma a mace yake an gane da kyau in ka ji ana mutuwar tsaye ai ko a koko ana yin an yi mutuwar tsaye ko kowa bai kada ba ko a ce amma dukansu sun faɗi to akwai malamin da za a ga mutuwar tsaye ne kawai akai gashi nan kawai hoto ne la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar la ya sadu an yi gayyira munkarar kazalika la ya sadu an yi a ce bilmaru baya iya yin umarni da kyakkyawan aiki saboda ya zama malamin fada malami mai kwadai to ka gani samuwar shi da rashin samuwar shi rashin samuwar shi ma ta fi kima saboda yanzu wani in ya ga ya aikata wannan aiki a gaban wannan malami malamin nan ya yi shiru bai ce ba komai in ya aikata a gaban ka kai mishi in kare zai ce kafi wani ilimi to wani a gaban shi na aikata aikin nan da ya bayin kari yau shi kai karatu yaro a gaban wane za ka haɗa karatunka da nashi daga wajen a yi an yi mutuwa tsaye ga malami amma kuma ga gora sai dai tsutsa mun gane da kyau to gaga ai madarratu fagadihi kenan cutar rashin malami idan ya zamanto an sami ilimi cikin al'umma to ilimi kamar yadda a wannan gida na duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka ahlul ilimi ko to haka a gida na gobe kiyama duk wani wanda ka ganshi da daukaka ba za ka ce mishi jahili ba ne kowace mai dauka kowane mai daukaka ka ganshi ba za ka ganshi ba za ka ce mai jahili ba ne ibnu al-qayyim Allah ji kansa da rahama cikin littafin miftahu daris sa'ada yake cewa kullu ma kana fil qur'ani min madhin fahuwa min samaratil ilmi wa kullu ma kana fil qur'ani min zammin fahuwa min samaratil jahli duk inda kaji Allah ta'ala yayi yabo ka tsaya ka lura da kyau wanda Allah ya yaba masu ilimi ne amma in kaji Allah ta'ala ya daka zargi a qur'ani in ka kallaci abin sai ga cewa jahilci ne jahilai ne aka zarga malami wanda bai aiki da iliminsa ba ai jahili ne jahilin ma zai mafi shi samun sauki saboda shi wannan matsala biyu ce wanda ya san doka ya taka ta da wanda bai san doka ya taka ta ba ko a hukumance hukuncinsu ba ɗaya ba ne barantana kuma a wajen Allah mun gane da kyau al-ishrun anna sababa faqad ilmi mautul ulama'i mas'ala ta 20 daidai wanda ita ce ta ƙarshe a cikin wannan babin hakika sababin rasa ilimi sababin da yake janyowa ya zamanto babu ilimi an rasa shi shine mautul ulama'i malamai na Allah su mutu rasuwar malamai na gari to lokacin da malami ya rasu ya zamanto cikin ɗalibansa wanda yake karantarwa ba wanda zai iya cin kujerar shi ba wanda zai iya hawa kujerar shi ya karantar ba wanda zai iya karantarwa irin tashi ba wai babu mai ilimi irin nashi ba cikin ɗalibansa la'alla za a samu wanda sun mai fintinkau amma kuma ba waɗanda ba wanda yake da halaye irin nashi shi malamin ya san zama da mutane ya san na sama da shi ya san na ƙasa da shi ya san jahili ya san mai matsayin shi amma su kuma 'yan bana bakwai ne wani lokacin idan aka damƙa al'amari a hannun ɗan bana bakwai kala ka yi tunanin cewa za a yi nasara hawa innal umura idal ahdathu dabbaraha duna shuyukhi tarafi ba'dha al khalala eh in kaga al'amura matasa ne suka tsara su ko suka tsara wannan al'amarin ba sawa hannun dattijawa wanda suka gajiya suka ga yau a cikin tafiyar nan to sai kaga waɗansu cikas a cikin wannan al'amarin kai cikin al'amarin nan naku yara akwai zafi ya kamata wannan doka da kuka saka a ce an dan san sauta ta kadan a dan sun ce ta koda ba a cire ta ba duka to ta dan ta dan sun kun kulle ta da kyau ya zama matasa su ta ta yaro kyau take ba ta karko dole tafiya sai da manyan nan sai manya idan aka ce wannan babba ne ko ko saboda girman shi yana da haƙi na ka girmama shi haka manzo Allah ya ce ma a karama shabun shekhan lisinnihi illa ƙayyadon lahu man yukrimuhu inda sinnihi da ɗai matashi ba zai girma ba wani dattijo saboda shekarun shi dattijo nan bai fika kuɗi ba bai fika karatu ba bai fika tunani ba bai fika matsayi ba amma da ya fika shekaru ka kallaci wannan shekaru da Allah ya bashi ka girmama shi saboda wannan shekaru nashi lalace illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu inda sinni sai shi ma Allah ta'ala ya hore mishi wanda zai girmama shi ya mutunta shi a lokacin da ya manyanta koda baka aihu ba baka da yaya baka da kanni amma saboda ka girmama wani ka girmama wadansu na gaba da kai kai ma sai Allah ta'ala ya sa na ƙasa da kai su ma su girmama ka kamata dinu tudar mun gane da kyau na'am lokaci bai bago lokaci mun ce uku sai mu tsaya nago abinda muka yi daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik